ta bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi ne takwas ci gaba da wannan karatu na littafin as-salsabil shafi kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro muna nan muna ganin a siffar shidda ne ga harufan shidda din guda takwas muna karafin ba'un ab ab ab kaga akwai mene an datse sauti ko to wannan shine shidda din shine shidda din ba ba ba ba kaga na akwai kalkala ko amma kuma wani abin da nake son mu gane fa kar mu dauka cewa harafi ya siffanta da siffa ne guda ɗaya kawai nan fa a'a za ga harafi guda ɗaya kai kowane harafi daga cikin hurufin ja'iya yana da siffa guda biyar daga cikin siffofin nan masu kishiya dole ne kawai ya ɗauki guda biyar a cikinsu ya siffanta da su wani lokaci kuma za ga ya ƙara guda ɗaya a can ko guda biyu mun banci wannan ko ka kamar ba'un ba'un za mu same shi a jihar ko za mu same shi na da shidda za mu same shi na da istifal za mu same shi na da infita za mu same shi na da ismad sannan kuma yana da kalkala kun ga harfa siffofi ne kenan guda shida to mukan kokari ne mu san akan siffar da muke sai mu kokari mu gano yaya siffar take kenan idan ka furta harafi to duk waɗannan saututtukan a siffofin sai sun tabbata tare da shi in aka samu ɗaya ne na kasu to ka tauye harafin haƙƙi lam tuti haqqahu wa huwa yadawu al-urfi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha ibn jazari to Allah ka samu dace sannan kuma sai kafin ne ko ak ak ak to wani zai ce to ai aji ya ji iska to hamsin ne wannan to mu cire hamsin yanzu sai mu ce ak ak ak amma ibin ji karfi to wannan shine shidda shidda kenan sai kuma ta'un at at kaga ai mafitan ya ai mafitan ya manne ko ya takura ya takura to shine wannan shine shidda din at at at shine hamsu wa bainar shiddatin wa bainar rakhwi wasad wa wasad akwai sifar tawassud wata take tsakankanin shidda da kuma rakawa filin umar an tabbatar da siffar ne ga harufan lin umar lamun da nunun da ainun da mimun da ra'un suna da siffar tawassud ko kuma bainiya haka ne ko to ya za mu yi magana wannan idan ka lura da kyau wajen shidda za a samu ƙarfi ne domin mafitan ya yi ƙarfi ya takuri sosai wajen rakawa kuma ya yi sakwasakwa matuka za a ji taushi ne to tawassul kuma sai zanto baina baina shi bai ƙarfi ba shi kuma bai sakwasakwa ba mafitan misali wajen lamun وجعلنا الليل والنهار ja'alna ja'alna ja'alna ja'alna in ka lura al al ba karfi ba kuma rauni tsaka tsaki to ya zama tawassul baina baina shukran baina baina ya zama tawassul mun bance wannan ko kaga shikenan inda mutum zai ce waja'alna waja'al al al kaga an bata mene shidda to da kaga an samu lahanu an samu lahanu wajen nunin ma haka bainana wa bainaka maw'ida bainana na na na na na na kaga na na akwai toshi babu akwai tsaka-tsaki siffin ta zo tsaka-tsaki babu karfi babu kuma rauni jamil an an an anhu anhu minhu minhu mun fahimci wannan ko madalla shi ma da zaka ce an an an kaga wannan shi makabar shidda to kaga kuskure ne wannan kuwa Allah ka samu dace abin ma zai fi bayyana tuwa wajen ainun da ra'un wajen ainun wallahu khabirun bima ta'malun ta'malun ta'malun ina kake ganin misali mutum ya karanta kamar haka ya'lamuna zahiran minal ya'lamun ya kaga akwai tasufi ciki kaga akwai an ba shi shidda to kaga ba daidai bane gaskiya musamman wajen ainihin dinnan sai mun kula da kyau kar mi saka-saka kuma ya koma lean kun gane kada kuma mu tsananta ya koma shidda sai dai zanto baina baina baina baina domin ainihin yana da tawassul mun bance nan ko إن ال- والله يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما تسرون وما تعلنون تس يعلم تعلنون يع يعلم يعلم شكرا أما يعلم kaga har mutum na hawaye a wanda mutum ya fi ya matsa makan shi ya lamu ma wa ya lamu ma fil barri wal bahr shikenan na wajen ainun jama'a mun fahimci wannan ko to ko da tana da wasuli ba tana nan da ta sifanta da tawassul din kamar misalin alimallah alima Allah alima kai Allah ji kanmu amma da can sai ga mutum ya zo alima Allah a'a kai ai wannan ka maza makanka wajen na ainihin yar Najeriya ce ba balarabiya ba ce wajen nan balarabiya mutawassida ce amma yar Najeriya ce ka ba ta shidda kuma Allah ka samu dace na ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى جميل جدا ما أنزلنا عليك القرآن عليك عليك عليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سبحان ما ما أنزلنا عليك الع ka ji mana har sautin ya shiga kwakwalwa eh na gane eh na gane ai da ma'anan da kuma misali ne ma har ila yau eh Allah ya saka da alheri shi yasa ka san Allah rammomi yanzu nan sai a baka hujjoji malam kaga ga shi anan ma'anar ayan tana nuna Allah bai saukar da alkur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam din ya sha wahala ba wajen tilawarsa ne wajen aiki da shi da makamancin wannan a an saukar da shi ne din ya samu sauki da makamancin wannan ko haka ma wajen tilawarsa ka samu ka yi shi da sauki bil lutuf bin lutuki bila ta'assufi sannan kuma ga misalin ainun nan ko Allah ya saka da alheri na mena ne kuma ka samu ainun na'am na'am madalla zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra ma ma lam tasti' alayhi sabra shikenan tasti' alayhi amma sabanin ma lam tasti' alayhi sabra ai wannan ma shi kai amai inda alkali a gaba kai musa bai kuma kaga sai wasu dorin daga daga cikin musabakan gaba kida malamin ci a dan samun mishi guri ko guga ko kuma can ko kuma nan ka zauna a zailul ka'ima baya can Allah ka samu dace mun binci na ainin ko Allah ya kara fahimtar da mu kamar mimun أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون سابانين أم أبرموا أم idan mutum ya matsa da ya shadda ya tsananta to kaga sai koma shidda kamar ra'un wallazina hum bi rabbihim ra ra amma zaka samu والذين هم بربهم را را aga ita yi karfi da yawa ita mutawassida ce eh an bata shidda ra ra an bata shidda wannan a gani bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim shikenan sabanin bismillahirrahmanirrahim nirra nirra kaga still ana ba da shidda a wannan guri sai dai zanto da sifa ta tawassul to yanzu mun fahimci shidda akwai kuwa akwai karfi da tare da harfansa ko likuwati litimad al-makhraj wajen tawassul kuma mafita ne zai sakwa-sakwa shi bai zai zanto baina-baina ko shi bai saku-saku ba kuma shi bai karfi ba to kaga wajen rakawa mafita zai mene zai rauni wannan shi ne zai jawo taushin harafi wajen furta shi to yanzu bari mu kokari mu gano harufansa harufan tawassud din kamar wanne da wanne na lama ita na cikin tawassud ne a afwan to rakawa nake so in ce eh shukran rakawa ni kisanci kaga akwai zalun afon kafin mannan ma bari mu tartib na hurufin ja'iyya akwai sa'un ko sa sa sa mun bince wannan ko to idan muka zo za mu furta shi ne da rauni sa wajen mafita watan babu dogaro na mafita sa kan halce mu da haƙora gefen haƙora fa fa kawai haka sabanin fa fa a zakata musamman wanda yake shi mubtada ne yanzu wajen koyon karatun kurani haka za ka na kokarin yi fa fa a ba haka ba ne sai dai sa sa sa sa kaga ya akwai taushi taushin shine wannan raunin ba shine rakawa to kamar misalin ثاني اثنين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين شكنا اثنتين اث اث مو بنجنكو ما شاء الله yanzu bari mu kokari mu datsa hamsin nan maje gudantun iskan iz iz iz babu karfi ai amma kaga da zamu ce if mun kokarin da cewa sai ma kuma zalim wannan kenan sannan kuma bari mu dauko wani harafi zamu dauko yanzu zayun zayun nafsan zakiya zakiya zalika azka lakum azka az kun ga sabanin ka ce azka azka az a wannan kamar da shi ya sunfanta da shidda azka lahum azka lahum huwa azka lahum mun fahimci wannan ko to Allah ka tsaka ke mu Allah ka samu dace na'am ahan ahan to daga akwai za mun yi zalun kuwa izzal iz wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allah iz iz iz ta'tihim hitanuhum iz zalika zalika zalika alarma ga guri na alarma zalika sabanin zalika za a ciza a shi ma za akwai akwai an tsananta a ciki na'am eh ga wani ga ma wani can yanzu ya shigo ko eh daidai ne ko daidai ne na'am ga wani can yawwa akwai wanda zai shigo ko ga ga wani ga ma ga wani malami can ga wani alarmacin shi ma na'am to alhamdulillah mun dai banci na wannan ko to wani harfi kuma zamu ga zamu ga namu dako bari mu dako ghainun ghainun ghainun yana cikin shidda ne shadidu hadab lafza jikatin bakat yana cikin tawassud ba shi ko to kaga ghainun na cikin ina yana cikin arhawa ko masha Allah idan muka zo wajen ghainun saboda ghainun yana da abin nan isti'ila'i to sai mi kokari mu bashi shidda ghairi sabanin gairi kaga ga ba ma mutum shi bane wannan kwata-kwata gha وهم عن دعائهم غافلون غا غا غافلون غا غا kaga wannan ita ce insha Allah banar biyar saboda gha ai akwai rakawa amma in ka ce ga ga kaga akwai karfi ma ka gani غير المغضوب المغ المغ المغ sabanin mutum ya ce ghairil mag mag mag na farko mafitan ma ya saba na biyu kuma an bata mene shidda to haza laysa bi sawab insha Allah mun fahimci wannan ko na'am إن الله يغفر يغفر يغفر يغفر يغ يغ يغ kun ga alama akwai alamar mene taushi tare da ita sabanin inna Allah yag yag yag yag firu yag ka gani ka yayi karfi ya tashi daga rakhawa ya kuma kuma mene shidda Allah ka samu dace to haka fa zamu rinka fitar da haruffan fa dai an ce ya sufunta da kaza ka rinka dabbakawa a hankali a hankali yaran ka ma dai in kaga idan suka kana irin wannan kana fitar to wallahi tallahi wannan koma gida zai ce zai tattaro yaran gidan sai ce to ni ne malam wani eh har ma irin sa hulan ka sai an yi a karkatar da makamancin wannan kaga alhamdulillah sako ya isa a gani Allah ka samu dace na wani malami yaran sun ba shi haushi ne kawai aka yi malamin haddafa sun ba shi haushi ne kawai aka yi da ya zo ya ce to ya ba su da guri kaza su je su karo wanda ya ci uban shi wanda ma yi bai ci uban shi ba wallahi tallahi malamin nan abin ya daure min kai ce wai yanzu wai malami ne nan yanzu Allah shi kyauta to shi yasa kun ga makarantun haddan mu yana yana da kyau in dai za a dauki malami ya zanto mai tarbiyya mai tarbiya muna da tarbiya da aƙida mai kyau wannan shine zai ba da dama a hayab a samar da mahaddata masu tarbiya sannan kuma masu ɗabi'u na gari masu tarbiya bayan karatu kuma amma ina amfani a ce yaro ga haddin kur'ani amma babu tarbiya Allah shi kyauta Allah shi shirya mana na'am na'am to muna wanne ne sai kuma wanne bane rikun to uluha sannan kuma sai harfan da suke da isti'la mu duba idan aka zo wajen isti'la'i bari mu dan rubuta haka gabar halce zata zata zata tashi ne sama kun gane za ta ɗan kumburi sama idan gaban halce daidai wajen mafitan ya tashi bari mu yi haka wajen sod sod sod zai kokari ya idan kana furta wajen sod halcanka zai doro ya zai kumbura daidai kan halcan zai zo daura da ina daura da haƙorin ƙasa wasafiru mustaƙin minu wa mafakin sanaya a sufla shi kenan sai ka ƙoƙarin datsa sauti a gurin sai a ji sautin ya fito a tsaitsaye sod sod sod sod so so sabanin yadda da mukan yi sai mu tura labba sama sod sod no azalisu bi sawab sai dai sod sod sod insha Allah subhanahu wataala so babu babu bukatun wani fito babu bukatun wani fito a zaji sautin ne ya fito a tsaitsaye shine kawai babba abu da kauri kuma afwan saboda akwai itibak ko da kauri shine kawai abin da ake bukata wai za a ga nan kuma tinka nan wai su kunkumbura a duk wannan faɗi ne ba wani malamin da ya faɗa aka cikin tafin tajwidi to Allah ka samu dace Allah da fahimtar da mu to wajen isti'la'i za a sami magaba ne mafitan halce daidai inda harafin ke fita zai kumbura ya sama aka majin dod dod dod dod mun banci wannan ko Allah kara fahimta da mu wa alaikun salamu wa na'am ba za a ji sautin safir masha Allah watan sautin ya yi kama da safir ne ba safir ne ba ba fitan ba ne ka duba da kyau abin da ke nufi a nan ba za a ji shi sauti ne irin na usur ba a'a sautin usur yana da kaifi ko bai da kaifi to ai shi abin da ke nufi a kenan nan ka gani sabanin yadda da muka ce mu ma da aka da muka ta yi fa wani ma in yana furtawa kai ni kai nan ma ina furta zaka ji fito kawai nake yi wallahi kuma nan ni dauka nike na mafi kowa iyawa sai sai daga ba sai da gane ashe ni ma kai na kuskure nike ga wani alar mace a baya ka gane sod sod sod shi kenan ko abin da ke bukata za a ji sautin a zaizaye istila'in kenan ba don kawai ba saboda saboda halcin zai daga ya je daura da ina kenan haƙora na ƙasa to wannan kumburin za a ji sautin ya fitar da kumburi to shine kuma isti'ila in ai shine isti'ila insha Allah ta'ala ka dubi sinun tana da sautin na da kumburi kaga sautin bai kumbura ba ma'ana sautin bai da kauri saboda sinun ba ta da mene ba ta da isti'la'i mun bukafin canon ko yanzu kuma mu dubi za z z za za kaga shi ma sautin ba shi da ba shi da istila'i zayun don haka sai dai kawai mu ji sautin yana da kaifi yana da kaifi saboda tasa'ud daga wanda halce ya danyi yayin furtawa kuma yana kokari ne ya haɗu da ko kuma ya zo daura da haƙora domin ka samu dama ka furta haƙoran ƙasa domin ka samu dama ka furta harafin Allahu alam to wani wani wani abin da muke na'am ko ak mun fada haka zamu ji zamu ji daidai mafitan kafan din ya daga ak ak ak au au au au shikenan shi ma zaka ji ka datsa sauti ko saboda ita baki amma ko zaka ji sautin ayya sautin ya fito da ya fito a tsaitsaye خ أخ أخ أخ أخ صاد صاد صاد ضاد ضاد غاء غاء غاء to to to shikenan watan cikin sauki ne fa ba wani abu ba babban abu ka fahimci ina ne mafitar na biyu kuma ka fahimci ya siffar take shine babban abun nan in baka fahimta ba baka fahimci yadda siffar take ba to karke to sai mita ta ta akwai wanda yake mun yi musabaka ko kuma makamancin wannan to haka suke furta na ce a ai ba ka ke furta ta ba in ka ce to to iska na fita to kaga kuma an kuma miki nan aga hamsu ya samu haka nan ja ja ja daidai sabanin ja ja ja ya ji harun ya ji harun da dama ka zaka ji ana faɗi to kaga sai mun kula da kyau Allah ya dada fahimtar da mu na'am sadun wa ta'un tawaza itbaqu ibn jazari ibaran su tafi fasaha nan domin ya ce wa sadu dadun ta'u za'un mutbaqa kaga sai ce mutbaqa ya kawo siffar wannan shi ko itbaq ya ce masdar ya kawo yana nufin siffar to Allah ka sa mu dace sannan itbaq shine mannuwa yayin da halce ya daga sama zai manne mafi yawancin mafitan zai manne da abin nan ganda ta sama upper palate ko kuma ya zanto ya kusa za a sami watan datsewan akwai wanda yake kamil zai zai zai manne sosai kamar wajen thaw kamar wajen dod akwai kuma wanda ba zai manne ba zai dai kusa da shi ne kurkusa wanda zai ba da dama da kanan sai su datsa iska halce da ganda ta sama sai su datsa iska a gurin kama wajen zo zo zo zo shi kenan istila'in itibak din mulur da kyau siffar itibak da istila'i suna tarayya da juna musamman akan waɗannan haruffan sai dai istila'i shine miƙuwan halcan zuwa sama a irtifai ma'anansa ba itibak shine ɗanfarwa to a ji sautin ya fito a tsaitsaye kuma da kauri to shine ya siffantu da itibak da kuma isti'la'i amma idan aka ji ya fito shi a tsaitsaye ya fito a tsaitsaye sakamakon ɗagan halcan wannan yana da isti'la'i kenan kaman gha gha gha mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace insha Allah dai ibn jazir ya riga ya gama mana ya ba mu magani ya ce wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakihi babu wani abu da zai gadar maka kwarewa wajen dabbaka kamar tajwidi ko ka koya koyan shi ma da barin sa wato in ka koya baka dabbakawa da rashin koyan duk ba za su gadar maka da kwarewa wajen tajwidi ba dabbaka tajwidi kamar tajwidi ba illa riyadatu mri'in face practice da mutum zai rinka yi bi fakihi da mummukin sanan wannan atlaqal juz'a wa irwara da bihi alkul ma'ana da bakinsa da baki zaka rinka yin practically kana dabbakawa malam na sauraron ka yace eh kai daidai ko kuma baka yi daidai ba kenan continuous practice shine zai baka dama ka kware wajen abin nan wajen dabbaka hakam din na'am التدريب المستمر التدريب المستمر سيكون من إيمانا وفر من لبن هي ال... هي الإذلاق to waɗansu malamai sun cire siffar idlak da kuma ismat sun ce ba su da alaka da wani hukuncin tajwidi suka sun cire su mun bance nan ko amma dai mazhabin su ibn jazari suna tabbatar da su wadda ki shine daidai da abinda su khalil suka tafi a kai suna tabbatar da idlak da kuma ismat menene ma'anan idlak idlak lugatan lokacin shine tarfi shay gefen wani abu tarfi shay shine ma'anan idlak gefen wani abu idan kuma an ce idlaq a wajen malaman tajwidi shine khiffatun fil hurufi ya'udu ala tabi'a tarkibiha khiffatun fil huruf sauki da ake samu wajen furta haruffa sakamakon dogaro akan dogaro akan a kan halce ko kuma mene lebe idan ka ce fa fa kaga kayi dogaro da mene kayi dogaro a gefen da gefen harcinka akan gefen hakoranka na sama akan dabarin leban kasa shine idlak fa ka furta cikin sauki sannan kuma sautin ya fita ba tare da kanan bahantu ba amma ka dubi harafin ha ha ha wannan ayyana da tsawo ko amma wajen fa fa yana da tsawo kaga bai da tsawo bai da tsawo to saukin da zaka samu wajen furci ko kuma ka furta shi bai shi da nauyi yana da sauki ba shi da nauyi shine a idlak nan وفر من لبن حروف المذلقة كو حروف مذلقة تو كاغا را را را كاي اعتمادي akan mene darful lisan ra ra ma ma ma dogaran da kai akan labba kafurta ma ma cikin sauki ba tare da nauyi ba shike na wannan shine ake ce mishi izlaq na na na la la la ba ba ba wannan shine ismat to sauran huruful ja'iya din na menene na izlaq kenan na izlaq kenan a afwan ismat kenan na ismat kenan shukran na ismat kenan mun bance wannan ko walissafi ya gama da sifatul huruf allati laha adad ma'ana sifat ziddiya ko kuma zawatul adad akwai taron sauran takardar nan ga wani malami can ko ba muna ganin kama ba ba shi ba ko ya gama wani malam na'am na mana eh su sun lura ai wannan saukin da zaka sama wajen furta waɗannan haruffan ta hanyar dogaro akan halcin ko kuma leɓe ai ba wani abu bane bai da alaka da wani siffa wata siffa kuma makamancin wannan shi yasa su suka cire shi suka ce su ba siffa bane a wajen su eh Allahu a'lam sai kuma siffofi marasu kishiya wali safiri sadu sinun muhmala zayun to asad harfin sad da sinun mara digo shine muhmala da kuma zayun mai digo lissafir waɗannan su ne a harufan da suka siffanta da siffan safir sad za ka ji sautin da kaifi to wannan kaifin sautin shine safir din kawai sin zzz shi ne safir ɗin kawai mun banci wannan ko ba wai ka furta harfi a ji usur ba kwata-kwata ba wanda ya ce wannan cikin tajwidi a ji sautin ya fito da kaifi shi ne kawai safir ɗin wa amma kutubu jadin kalkala sai ka ce wa kalkala kutubu jadin ai wa huruful kalkala kutubu jadin harfin kalkala su ne kutubu jadin ka ka karan da ka ji wannan sautin ya fito kaga ai akwai cikin kafin kafin ya siffanti da mene ya siffanti da shidda ya siffanti da jahar ya siffanti da isti'la'i to sannan kuma yana da mene yana da kalkala in ka ce ak nan ka ba shidda ne babu kalkala ko amma idan ka ce ako ako ako wannan karin da muka ji ita ce kalkala yanzu to haka za mu ɗabbaka ma ga sauran to ato abe aje ade sai dai mu lura wajen jimin kar mu ce aji aje je ji kaga sauti ya fita kaga an sami mai kenan hamsu sai dai aje aje aje aje shi kenan kawai insha Allah sai kuma allin wawun thumma ya'un urifa urifan lin shi lin an san shi ne da harfa biyu su ne wawun sannan kuma ya'un waj'al bainana wa bainaka maw'ida bai bainana idan muka lura nan bai mun daure ne ko kuma mun ja ne amma idan muka ce kila ki mai muka yi nan to kaga can shi yasa kan ce sifatul lin ba madallin ba kun gani saboda bai daurewa muka yi kawai bai mun daura harafin ne mun bance wannan ko daidai yake da ka ce af ai kaga shi ma ka daura fa'un ce bai to amma me yasa na wawun na ya'un kuma zaka ci shi a dan tsawaitu abin da yasa saboda ya'un ta sifantu da madda ne shi yasa zaka ji sautin ya dan tsawaitu mun bance wannan ko khawf khaw khaw khaw yanzu misali wanne ne daidai faja'al bainana wa bainaka maw'ida faja'al bainana wa bainaka maw'ida alhamdulillah kaga bai bainana bainana ka dauke ta ka bata shidda kenan amma bai cikin sauki kamar za ka ɗauki madara ka sha shi kenan zai wuce ne a yi kai tsaye sun dami kenan a sarsa bilin shafi ba na'am a sifatun ne shi mai fi ƙarfi domin ku lura da kyau kuma inda na faɗa idan ka ce ya kulu na bi alsinatihim ma laisa fi kulubihim ya kuluna kulubihim mun ja wawun ne koko ba koko mun daure ta ne to idan ka duba da kyau kuma bayyana bai bai na ja ne ko na daure ne daidai da al al a daure ne ko bai al bai daurewa ne ko to kaga ashe daurewan da kai bi shine sa ka ji taushin ko to wannan taushin shine lindin ai to kaga sifatul lin shine fa karfi insha Allah Allahu alam wallamu warra bin hirafin wusifa wallamu warra kaga lamun da ra'un wusifa bin hiraf an sifanta su ne da inhiraf an sifanta su ne da inhiraf lamun da ra'un ba kaga la in ka ce la la lam la lam inhirab shine karkacewa karkacewa lugatan almailu in harafa ya karkace kana ma wani kwatanci ka bi nan in ka je can wajen dutsen sai ka kwana kun fahimci wannan ko sai ka ce na'am ai kawe kafin nan usluk hadha tariq wa idha wasalta ila zaka aljabal inharif yaminan ko shimalan ai shine mala sai kai kwana mun ban jollo go to Allah ka sa mu dace huwa almailul harf huwa mailul harf shine karkacewan harfi an makharijihi gabar mafitansa ila makarjin gairihi zuwa ga mafitan wani harafi kaga in ka ce la la la la lam lam sautin bai tsawo ba to kaga kaddarawansu shine lam sautin ya tsawaitu ya fito daga mafitansa kuma ya karkata zuwa wani mafita lam lam shine ma'ana inhiraf din kawai to harafin ka duba fa fa fa fa idan muka kalli nan da kyau sautin ya karkace fa kaga kana kammala furtawa sautin ya tsaya amma lam lam kaga shi na da yana da tsawon nan ga waɗansu can alarmun sun iso a guda uku guda uku hudu mako to hudu to in ta hake nan ko to alhamdulillah Allah ya saka da alheri malam Allah shi balla da lamun da rawun an siffanta su da inhiraf ra ra ra ra kaga ba an ce ra ra ra fa fa ra ra ra ra kaga sautin ya tsawaitu mana daga mafitansa zuwa zuwa mafitan nonon ko kuma wata mafita daban shine inhirab din wa ma wannan gaskiya ba an cika kuskure bane akai wa karririn ra'a wa fashishina wa karririn ra'a wa bi takririn ju'il ibn jazari to nan ibaran malam ta fi da ta fi fitowa a bisa ta ibn jazari domin in ka zo a wallamu warra walin hirafi suhan hafin lami warra wa bi takririn ju'il to wani ne aka bashi takrir sai ka gano ta hanyar luga sai ka bi ta hanyar luga ju'il wa fa'iluhu dhamir mustatir wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazin taqdiruhu huwa to huwa yaudu ila harfin ra tanani to kaga wannan ayatu akwai dan takalluf yawwa to Allah jika ibnu jazari amma shi wanda ya ce koyi wa karririn ra'a kai tsaye ne wannan ko da kanan zuwa babban dodo cikin sauki ya fita ko to Allah ka samu dace takrir shine maimaituwa irtiadu shay irtiad abu ya mai aji sautin ra'un ya maimaitu ulaika ala hudan min rabbihim babu takrir mai yawa amma ulaika ala hudan min rabbihim yanzu ka ce rubuta zan iya rubuta maka daga nan har zuwa karkin allo ra ra ra ra ra ra ra ra haka ne ko ai nayi daidai saboda abin da najiri ka faɗa shi na shi na rubuta to a takaice dukkan sifatin huruf ana son a ji siffofin ne zamzam ka tabbatar da su ga harufan amma takrir shi ba a son a ji shi da yawa dan kadan ake son a ji shi shi yasa ibaran shatibi kuma a can ya fi fasaha ya fito da abin sai ce mene wa akfi takariran idza tushaddadu nan ko bai ce mana ba ko ibn jazari shi shukran ibn jazari wa akhfi takriran ka sauka takrir idza tushaddadu idan ramu tazo da shadda shin tazo da shadda sakamakon idgamun nuni sakina ne da tanwin ko kuma idgamun lamun ne cikin ta ko wani harafi ne ba za ka yi ba wa qur rabbi zidni ilma sabanin وقل رب إما تريني قل ربي no ba za a yi shaka ba sai dai qur rabbi so takrir ana sani a ji shi khafifun jiddan laisa bi kathir wa fashi shine shin kuma kai mai kai ka bashi siffan tafashi a tafashi shine intisharul hawa fil fami watsuwan iska a cikin baki intisharul saut fi makhrajihi في داخل الفم ومن الشجر ومما يعرشون daga tsakiyar halce yan uwa da dama zaka ji wani suna kokari sai su mai da shi sinin suna feke shi wa min ash-shajar a a wa min shine shi tafashi din mu insha Allah ta'ala to kaji ma wani hadisin hadis safir a to kaga akwai kuma matsala kuwa akwai matsala watan ni abin da nake imani da shi shine kai malami da kake karantarwa yawan karatunka sakamakon malamin da ka sama shine zai da yawan practice shine zai baka dama goge amma in ba ƙara karatu to Allah shi kyauta ba wai shi karamin sani kukumi ne to gaskiya duk lokacin kun gani duk inda na je wallahi wallahi ina ina da wannan har yanzu zan kuma baku wata kisa ta faru tsakani ko kuma wata wani abu da ya faru tsakanin da Dr. Jamil duk inda naje naga wani ya fi ni karatu wallahi ni nakan je ni in zauna in duka yayi amayin ta kurfewa haka ne nike ko a yanzu naje wani guri haka nike yi har yanzu ina zuwa zaure in tankwashe kafa in ja baki a fassara mini har yanzu ina zuwa zaure to dr jamil lokacin da ina jin yana 400 level ne ko makamancin haka har gida sai ne jin sami shi ne ce to dokta fa na zo ne ina roko idan ka samu lokaci da Allah a bani nima zan zo in koyi karatu cewa yayi a'a ai ina ai ina menene menene ya dai kan kauce an banci wannan ko so laraba suna cewa in alimta shay'an gabadanka ashiya'u ma'ana ina zabarantar da mu ne ko da ka sanin sai ka ga wanda yake ya fi ka kwarewa ka zo ka zauna wallahi za ka fa'idanci da wani abu yau da malam abdullahi ba zai zo nan gurin ni ma zan kuma ne ta kunshi kafa in sa kunni in ƙari ni ma mun banci wannan ko saboda har ga Allah ya fi ni insha Allah ta'ala ya fi ni akwai malami na da ya karanta da ni Dr. Mustapha Yusuf ya karanta da ni na hau a gurin shi ne har alfiyatu bin malik su mukama su waye waye ga sunan dai yanzu yana da lecturer ne a wannan alkalam university katsina na karanta na karanta da nahul wadi tun da tun na fi shekara 30 ina karanta da ita amma wallahi da zai zo ya ce zai karanta da nahul nahul wadi na daya wallahi zan zo da pencil na da littafin zauna saboda na san zan karu da gwalagwalan da da can ban san su ba mu ban ci wannan ko so gaskiya in dai har kai malami ne kana karantarwa a to ko kai ba malami bane ai kana son ka kare kyau ko to hikimin da ake kenan in ka samu wani ya fi ka je ka je je karo ilimi shikenan da haka ne sai ka ci gaba Allah ka samu dace amma gaskiya idan mutum ya tsaya bai nemi karatun ba to karke aka kwashi abin da ka ka koyo da an kwashe kana malin kuma sai kuma malin malin kenan to Allah shi kyauta wasatil dhada harafin dhad dhad kaga sautin yana fitowa daga tsarfin lisan shi ma sai ya tsawo haka a gefen gefe ko dhad to shine istitala din tahuz yakina to bisa ga yakini zaka sufantu zaka ci riba wannan shine abin da ya shafi wannan sifatul huruf din ma'ani sifat ko to alhamdulillahi to mai a gurguje bar madauki wannan jadawalin da muke tare da shi idan muka duba nan shafin banda diagram din na ciki waɗannan wannan rubutun da aka yi shi ma diagram ne amma banda mai gida-gidan nan na farko nan za mu gasa sifatul lazima ko? to a nan allo mun kasa sifat din da lazima da arida ko to shi ya ɗauki sifat lazima ne kawai ya bayanin su kun ga akwai zawatul abdad ko ko ka ce ziddiya masu kishiya can kuma kishiyan malahu ma la zidda lahu ko la zidda lahu la zidda laha to masu kishiyan kun ga akwai hamsu ko harfansu su ne mene fa hafa shaksun sauran kuma na mene jihar ko sai shidda ajid katin bakat sannan sai tawassul gashi na a cikin da'ira lin umar sai arrakawa kuma shine ke da sauran haruffan kaman gado ne ko aka rarraba mana sai alisti'ila alisti'ila hamzatu waslin khussa dabdin qidhin ko sai kuma sauran na alistifal sai al-ithbat sadin dadin da'un za'u sai kuma al-infita sauran ko al-idlaq firra min libbin sannan kuma sai baqil huruf sun mene wannan ya fita sai kuma maras kishiya allin adnama akwai lin ko akwai lin yana da wawun da ya'un asaki na tani ba da fatin ko sai safir sadun zayun sinun sai tafashi shinun istitala dadun in alin haraf alin haraf lamun da ra'un at-takrar ra'un ko sai kuma algunna nun da mim to anan za ga namu sun kai bakwai maras kisha a sun kai bakwai? sun kai bakwai ko? to waɗansu amma na nan mu gani sun kai nawa nan? ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas na'am tara ko? waɗansu kan zai kan bakwai ne yanzu idan muku duba nan nan siffofin kaga guda biyar ne ko? sai kuma kishiyoyinsu na guda guda biyar ko to sai mu hada da tawassu zai ba mu na sha na sha dai ko sannan sai mu je kan waɗancan kuma su guda bakwai zai ba mu sifofin guda na guda goma sha takwas ko masha Allahu akwai waɗanda sukan kawo gunna a cikin a cikin sifofin wannan shine a cikin sifatul ariza amma na didda lahu kai afwan to shine nan shi ma kawo amma waɗansu ba su kawo gunna to wanda ba mu kawo ba shine wanda ba gunnan shine na kawo na rubuta allo amma alhamdulillah nan ga shi akwai gunna kuma eh bisa ga tahqiqi mimin da nonin suna da wasali ko ba su da wasali dole sai an ji gunna sai an ji gunna tare da su ko dai gunnan nan ta zama asliya ko kuma ta zama sinaiya to saboda haka gunna ma na ciki saboda haka sai ya zama sifatul huruf gabaki ɗaya idan ka hada za mu samu na guda goma sha tara guda goma sha tara Allah ka samu dace sai kuma ga idan muka duba karkashi kalkala nan kutubu jadin ya nuna mana ga sugura miqdaru sai kuma ga wusta ko alaqa bunna wusta sai ga kubra kuma kubra alhaq to wannan dai malin kokarin shi ne amma galibin littafin tajwidi ko su sun tafi kalkala kubra ne kawai sai sugura kubra sugura kawai mai alaikun salatula mai wannan littafin hidatul mustafid shi kuma ya kawo alkalkalatul akbar eh wa kalkawa aka na eh inda ta zo mai shadda ba sosai kuwa to aka ga shinin shi kuma sai ce kubra to ala ayi hal dai kowanne dai na kokari ne dai ya bambance maka ga tsakankanin waɗannan kalkala din na malaka ce mini al alkhafa'u na mai na tsallake shi ko alkhafa watan ikhfa kenan sifa ce wuce harafin ha'un da kuma harufan madda alifin da wawun da yawun suka siffanti da su me yasa saboda aga ha ha ha ha idan makana cikin karatu ba ko ina ne ake ji shi ba shi yasa ake so ka fitar da shi sosai yayin da kake karatu inna allaha balighu amri inna allaha ha aji shi ka fito da shi saboda da'if ne idan baka fito da shi ba to karke zai zai zanto ne kusan ba za a ji shi ba baki dai ba wasafi haji ba hukum ko eh Allah saka da alheri to sannan kuma idan muka duba asibatul lazima lil huruf jadwalin idan muka lura da kyau za mu ga akwai gida ɗaya biyu uku hudu biyar shida ko wasu manya wasu ƙanana to gidan farko harufan ne ga sunan alhamza ba'un ta'un sa'u aljim alhamza alba atta atha aljim alha alha addal azzal arra azzai asin har dai zuwa dai karke ko ga harufan madacin a ƙasa watan wannan jadawalin yana nan a bayan littafin al-muktasarul fid littafin al-muktasarul fid yana nan a bayan sa sai dai yanzu littafin ne kusan ya bace ya bace kuma za ga wanda suke hannun littafin ki yanzu jadawalin ya dan chabe haka to sannan kuma idan muka duba nan mu duba nan a jerin sama haka ga siffofin nan an jero mana su ko farko masu kishiya da kishiyoyinsu sai kuma karke marasu kishiya to sai mu sauka ta ƙasa nan idan muka ɗauki jihar za mu ga ƙasa sai mu sauka ƙasa kun ga jihar yana da harufa na alhamza ba'un jimun dalun zalun ra'un zayun dodun ta'un za'un ainun ghainun kafun lamun mimun nunun wawun ya'un ko ta harufan lin a masu wasu likai afwan almutaharrikani almutaharrikatani kun ga maganar munjin me yace me yasa ba ce almuharraka ne ba saboda mata ne go ba sani ko kun itina maganar nan da qadiyar nan da wannan ijilisa ta ijilisa ai don abin bance ne kun ganin magashi ta kawutan amma inda ya ce alwawu wal ya'u almutaharrikan almutaharrikan kawai zai zama kamar mazakar ya yi tattakirinsu ne amma sai ce almutaharri ka tan saboda a bambance ko? kaga allina tani allinan duk zai dauka to allahu alam sai kuma wawun da ya'un almadiyatan sai kuma alifun siffar siffanta da jihar ko? shidda ma gana shi harufan nan ko? kowace siffa gana ta nan siffat kawiya ga sunan su ne aka jero su aka fara jero mana su siffofi masu karfi jihar shidda isti'la'i itbaq kalkala safir inhirab tafashi istitala takrar takrir lugha sai kuma algunna su ne masu karfi to ga siffofi masu tsaka tsaki nan sifatul mutawassita ismat idlaq tawassut ko as-sifatu dha'ifa hamsu rakawa istifal infita lin da al-khafa to majmu majmu'us sifat adadin siffofin da kowane harafi ke dauka idan ka dauki ka zo farko can alhamza sai ka kalli wajen majmu' din nan total total aggregation din nan sai mu kalli ha- alhamza yana da su a siffofi nawa biyar a karke kuma can darajatul harfi daraja level na harafin kaga mutawassit ne shikenan yadda ake karanta jadolin akwai da dama wanda za su dauki jadolin su sun kasa ganewa to haka yake jadolin ba'un in muka je can tana da sifofi shida kuma kawiya ce ta'un tana da sifofi biyar da'ifa ce sa'un shi ma biyar da'if ne jimin nam adaf ko kaga ma mai mafi rauni ko mai rauni ne sosai jimin kawiya ce tana da sifofi shida ha'un to gade san dai hakar ke jama'a mun fahimci jadolin ko to barakallahu fikum wa alaikum salam wa rahmatullah abin masha Allah eh yana da kyau tambaya ce mai kyau idan ka ga harafi mafi yawancin siffofinsa kamar daga kan uku zuwa sama dukkan ko kuma hudu zuwa sama uku zuwa sama masu ƙarfi ne ma'ana suna daga cikin siffofin nan na kashin farko ƙauya ɗin nan to insha Allah sun ta'ala ko uku ko hudu to za ga harfin nan ƙauyi ne amma idan ka ga harfin siffofinsa guda biyu daga cikin masu ƙarfin nan guda biyu ne tal ka gane ko to mutawassit ne za gan shi in ko ga siffat ƙauya ɗin nan dukansu ɗaya kawai ke ya siffanta da ita to za gan shi da'if ne bari mu gwada wannan ka lura da harafin alhamza a cikin siffofi masu karfi yana da nawa ne yana da jihar da shida ka dubi darajarsa mun banci wannan ko to idan muka ɗauki harafin jimun ka gani da siffofi guda uku ne ko ka gani a cikin masu karfi yana da guda uku kaga su ne agalab yana da guda uku kai to kaga kawiyun ne idan muka dauki kha'un a cikin masu karfi ya siffanta da ne kawai wannan tambayar ta su ta yi kyau sosai kuwa ta yaya ne watan ta kula da adadin siffofi masu karfi ne da suke ga harfi idan harfi masu karfi su suka fi yawa uku zuwa sama to darajarsa kawiyi ne in ko biyu ne za ga shi mutawassin ne in ko ɗaya ne da'if ne ka dubi tawun ka gani ɗaya biyu uku hudu biyar siffofinsa guda biyar kaga suna da menene duka daga cikin masu karfi ne ko don haka sai ya zama akawa magashi nan harafin ha'un ko jamil jiddan kaga ha'un yana da siffofi guda biyar amma bai da ko ɗaya a cikin siffofi masu karfi kaga abu ne ma wannan a ha'un na da shi eh ku duba na wajen ha'un ma haka still da ha'un da kuma fa'un ma haka sannan da ha'un haka da huruful maddi da lin da alifin dukansu ba su da siffofi masu ƙarfi ko ɗaya jama'a mu fahimci wannan ko? to alhamdulillah na'am na'am eh sosai kwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk